littattafan da Allah saukar da su satin da ya gabata mun karanta kamar kace muqaddima na shi wannan babi za mu tashi ne kamar da malam ya saba kawowa akan adilla al-naqliya hujjoji da dalilai da suke na Qur'ani da hadisi da suke tabbatarwa da cewa Allah ya faɗa tafai kafin zuwan manzon Allah sannan kuma ya faɗa manzon Allah da Qur'ani mai girma yace al-amru al-awwal ko kuma abu na farko amara Allah ta'ala bil imani bima fi qawlihi ko yace biha fi qawlihi ubangiji yayi umarni cewa a yi imani a yarda a kultafan da saukar a yadda Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wa kitabil ladhi nazzala ala rasulihi kitabil ladhi anzala min qabl yace ya kuma su imani ku yi imani ku yarda ku yi imani da Allah ku yi imani da manzansa sannan kuma ku yi imani da littafinsa da shi Allah saukar a kan manzonsa shi ne ƙur'ani kenan ko da kuma littattafan da saukar ga waɗansu annabawa kafin zuwa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga Allah shelanta wa masu imani su yarda akwai tafan da saukar wa annabawa da kuma ƙur'ani da saukar wa annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace abu na biyu itbaruhu ta'ala an habi qawlihi fi qawlihi Ubangiji ya ba da labari game da haka, a inda Allah yake cewa, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Zan lakar kitab bil haqi musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wal injil. Kaga sai Ubangiji sai eh Kuna tsallake ne. Eh, wal wal injil. Yace Ubangiji yake cewa bayan ya tabbatar wa kan cewa shi Allah la ilaha illa huwa ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai shi alhayyul qayyum sai yace kuma ya saukar wa manzon Allah littafi bil haqqi da gaskiya shi qur'ani na manzon Allah musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata abin da aka saukar kafin qur'ani din min at-taurat wal injil ko haka ne ko wanda na taurata wa injil kuma shi Allah ya sauka da attaura da kuma linjila yadda ya sauka da qur'ani akan annabin mu kuma ya wani tafi ga annabi Musa attaura annabi Isa linjila bayan kuma waɗansu annabawa daban da sauka da tafai kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace min qabl hudal linnasi wanda lal furqan kaga duka wannan bayanai ne akan cewa lalle lalle ubangiji ya so littafai ga annabawa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shi ma Allah ya bashi Qur'ani da muke karanta shi har yanzu yace wa fi qaulihi subhanahu wa ta'ala haka nan hujja ta gaba a inda Allah yake faɗa cewa annala lakal kitab bil haqi Musa Allah muka saukar ma da littafi bil haqi da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi shi ƙur'ani da aka saukar manzon Allah yana gaskata abin da Allah saukar kafin ƙur'ani na littafin da Allah saukar wa annabawa ma'ana abin da ya zuwa cikin attaura linjila zabura sufi ibrahim da sauransu to ƙur'ani na gaskata su duk abin da suka kawo na hukunce hukunce ko bayanai to ƙur'ani tabbatar da su kuma ya gaskata su yace ina muke mulki tsaye ko ne da mulki tabi wa muhamminin alaihi ko bayan qur'ani ya gaskata littafan da Allah saukar kafin qur'ani kuma shi qur'ani wa muhamminin alaihi ma'ana shi mai ƙarin bayani ne da fito da bayani ne na littafan da Allah saukar a tambaya ko ku ta da Allah kafin qur'ani a cikin at-taura an ce kaza al-injila an ce kaza da qur'ani yanzu kuma sai ya fito da waɗannan hukunce hukuncin sai aka ƙara musu bayani da kuma dokoki da kuma kyawu da banƙaye. A gani, Ƙur'ani zuwansa ya soke a taura da linjila a matsayin a karanta su don ayyuwa Allah bauta, sannan kuma ya soke abin da yake cikin a taura ko linjila zuwan manzan Allah da Ƙur'ani ya sa duk wanda zai bauta wa Allah ba da abin da yake cikin Ƙur'ani ba. In dai ya samu labarin saukar zuwan manzan Allah da abin da zai saƙon shi, to wannan mutum in ya mutu a haka ya tafi a matsayin kafin. Ina fata an gane, duk wanda a yau zai kanta a taura a ta gaskiyar ma ya samu yake karantawa kuma yake aiki da ita bayan ya san ga Qur'ani na manzon Allah yake aiki da shi yake gaskata shi to idan ya mutu kafiri ne shi kuma haka linjira ma haka duk littafin da ba Qur'anin ba haka da Qur'ani ta gyaran to shi ya shafi duk littafin da aka saukar kafin manzon Allah sannan yana ƙarin bayani da ƙarin haske game da abin da yake cin attaura da linjila shi sa ba zai wadatar da mutum ba ya bi attaura kadai sai ya bin qur'ani da abin da yake cikin sa sai ya aje attaurarsa sai ya dauki qur'ani domin shi qur'ani ya hade attaura da linjila da kuma ƙarin waɗansu bayanan ma da babu a cikin waɗancan gaba gida ina fata an gane yace wa fi qaulina muke wa fi qaulin subhanahu wa ta'ala ko haka ne ko da faɗin wa fi qaulihi da faɗin sa jallat ajratuhu ina hune ku wa atayna dawuda zabura a wani gu Allah ke cewa Musa Allah muka bawa annabi Dauda littafin zabura haka duka wannan hujja na kan cewa Allah na da tafan da yake saukarwa annabawa dole kai imani da su a matsayin ka na musulmi amma a dole shine babban imani ka yadda a yanzu Qur'ani shine shakundum shine ya haɗe su ga baki ɗayansu in kai da su ga baki ɗaya ka karanta Qur'ani mutum ba musulmi ba na fata an gane za ka sai ka tsaya kan Qur'ani ka bi abin da yake ciki kai aiki da shi shikenan ya ce fi qaulihi a cikin fadin Allah zai faɗa wani guri wannan wayar waye wa innahu latil rabbil alamin yace shi Qur'ani sauƙaƙƙe ne daga rabbil alamin ubangijin talikai ma'ana Qur'ani Allah da ya halitta dukkan talikai ke saukar da shi ala ko ina muke da zalabi ruhul amin yace malaka jibril ne ruhul amin shine saukar da qur'ani ala qalbika a zuciyarka malaka saukarwa manzon Allah wahayin qur'ani malaka ya karanta masa manzon Allah kuma ya haddace ya kiyaye shi shi yasa Allah faɗa tun qur'ani cewa idan ana karantawa manzon Allah qur'ani a farkon lokaci yana kokarin daga an faɗa ya maimaita abin da aka faɗa sai Allah ya ce ba haka zai rinka yi ba in ana bayanin in ana karantawa ya shuru ya saurari abin da yake Allah ya zai kimsa mar abin a zuciyarsa sannan kuma daga baya zai mar bayanin abin da ake nufi da kunce kunce na ba ta an gane haka shi yasa idan mutum ya ce a yau Qur'ani zai bi kadai baya ba wani hadisi to ya zama babban arne domin hatta Qur'anin Allah faɗa cewa shi zai yi manzon Allah bayanin abin da aka faɗa na Qur'ani to wannan bayanin kuma da za a mar shi kuma mutane bayanin haka shine hadisi ko shine hukunce hukuncen ko Allah faɗa ba a dunkule sai mu zalla ya faɗe shi a yi filla filla ga abin da ake nufi a Qur'ani an ce a yi sallah to yaushe za a yi sallah da wani lokaci kuma raka'a nawa kuma ya za a yi sallah a Qur'ani haka babu shi salloli kuma guda nawa a yi ne haka babu duka a wannan sannan to idan ka zo ka musu lokacin ma to yaushe ce za a fara yi kuma yaushe za a yi ta kuma raka'a nawa za a yi sannan ya ake sallar ma tukunna ya ne kaza ya duk babu na Qur'ani to manzon Allah sai maka bayani ga abin da ake nufi ga sallah da ake ga da zaka yi ga da zaka yi to shine abin da yake nufi yace ala qalbika ya so kamar akan lutarka li takuna min al-munzirin dan ka zanto daga cikin masu yin gargadi masu yin wa'azi ma'ana annabawan Allah kenan saukar da qur'ani ga manzon Allah sai mai shi annabin Allah dan sakon Allah ga maganganun Allah kuma ya faɗa wa bayin Allah ina ba ta an gane bilisanin arabiyyin mubin Allah ke samu su da Qur'ani ne da yaren larabci wanda yake mabayyani mai cika da fasaha da bayyana komai filla filla suka ce a duniya gabaki daya babu wani yare mai fasaha larabci shine duk abin da kake nema akwai a cikin yaren sabanin wani yare da ba su ba yanzu duk yare galibi zaka samu abu da yawa arowa yake da wani yare sai mai da shi yaren sa kuma shikenan sai zauna a matsayin yaren amma asalin abun da raka bi diddigi ba yarensa ba ne kawai ya gyara shi ne ya kuskure da ka ɗauki hausa ai ta shahara akan harsuna a afirka ko amma abu da yawa a hausa ba hausa ba ne ko babu shi a hausa ko sai dai a kalle shi sai a mai da shi hausa kawai shi ken kuma ya zama kawai hausa shi ken magana ya ta ƙare a haka to larabci kuma suka ce ba haka ba ne duk abin da ake bukata na a yi bayani a fahimta akwai shi a larabci shi sa manzon Allah da ya fi dukkan laraba fasaha in ya faɗi kalmar larabcin ma sai sun tambaye shi me ake nufi me kuma kaza tukun sai musu bayani kuma daga baya ga abin da ake nufi sallallahu alaihi wasallam yace wa innahu la fi zibril awwal ai shi bayanin qur'anin nan akwai shi a littafin farko da aka yi a taura an yi bayani da ishara game da qur'ani al injila ma haka a zabura ma littafin da aka yi na farko kafin qur'ani to Allah ya ce akwai bayanin su bayanin qur'ani a ciki mana yadda dukkan annaba suke bushara wa zuwan manzon Allah kafin ma a zo lokacin sa to qur'anin sa ma haka Allah ya faɗe shi a cikin littafin annabawa kafin manzon Allah haka dukkanin dalilai na kan cewa lalle fa ubangiji Allah ya suƙadda littattafai da dama akan annabawa na ƙarshen su gabaki ɗaya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ga Qur'ani nan a gaban kowa da kowa ya yarda da shi ko ya karanta shi Allah ya samu dace yace hujja ta gaba dangan ko wa qaulihi da fadin Allah da yake cewa inna hadha ko da fi ula waɗannan wannan bayanin da aka yi sai daga farkon ayar surar zuwa nan ya talafi sun ula akwai shi a cikin tafai na farko fi ibrahima wa musa ko sai wato haga Allah sai yi bayani a kansu ya ce ya zo a cikin hadisi ko abu na gaba shine ikibaru rasulullah sallama bi zalika manzon Allah mai bada labari dangane da haka bayani akan littattafan da na saukar yace fi ahadisin kathira hadisai masu tarin yawa min ha daga cikinsu ƙaunuhu sallallahu alaihi wasallam faɗin manzon Allah da yake cewa sallallahu alaihi wasallama inna ma buqakum fi man qablakum kama baina salatul asr ila ghurubi shams yace ku matsayinku wanzuwarku in ku kwatanta rayuwarku lokacinku da za ku rayu al'ummar manzon Allah da kuma sauran mutanen da aka yi kafin zuwanku na Yahudawa, Nasara da sauransu yace kamar daga la'asar ne zuwa faɗuwar rana ma'ana manzala ya buga misali game da rayuwar annaba ko al'ummu da suka zo kafin shi manzon Allah yahudawa nasara musulmi ba su bane manya dina duna gaba ɗaya guda uku nan wanda suke da alaka da sama to kaga na farko yahudanci shi fara zuwa tukunna nasaranci tukunna musulunci irin to haga matsayin mu musulmi yace mazaman mu a duniya ko ma'anar aikin mu ko zaman da muka yi shine kamar daga la'asariya ne zuwa faduwar rana mana mu ne na ƙarshe a zuwa ko mu ne muka cika abin da Allah yake so ina fata an gane to za mu ji misalin da zalla ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yace uti al tawrati tawrata masu at-taura ma'abuta at-taura mutanen annabi Musa kenan ko yace an ba su at-taura fa amilu biha suka yi aiki da abin da yake ciki hatta in tasafan nahar suna rike da at-taura wasu daga cikin su suna bin abin da yake ciki a cikin su sun faro misali tun safe aka ba su ma'ana aka ba su aikin ubangiji ga at-taura ku rike sun rike da sassafe ana tafiya nan tsakar rana garjin azhar sai suka gaji sai suka kasa ya suka yi rauni ya suka bar aikin abinda Allah ya ba su ci ya suka dena ko da annabin su ya bar duniya shikenan suka tattanda at-taura ana nan har aka gari ma babu asalin at-taura din da Allah ya kaddata sun tattanda su sun bata duk abin da ke ci yace sun ma'adadu suka kasa ko suka gajiya fa uqu qiradan qiradan sai Allah ya ba su sakamako kamar ka ce ƙiraɗi ƙiraɗi ma'ana tarin lada tari na musamman wani tarin lada ɗaɗɗai aka ba kowa daga cikinsu wanda ya aiki da a taura iya wannan abu kafin daga baya watsar da ya sa ko na ne sun ma'uti alal injilil injila sai aka ba kuma mutanen annabi isa aka ba su linjila ita fa annabi isa kenan fa aminu bihi suka yi aiki da ita hatta sulatul asr su kuma sun ɗauki wannan aikin da Yahudawa suka bar nasu lokacin azahar misali su kuma suka ga kuma garjin azahar tsakar rana suka bari suka kasa sai ga kuma kiristanci shine mutanen annabi isa suka zo su sai suka dauki attau anjila suka rike ta suka fara aiki da abin da yake ciki dab da a ce an yi la'asar kuma su ma suka gajiya sai suka jefar da ita suka ajiye suka yin aikin abin da yake ciki sun ma'ajazu suka kasa suka gajiya fa wudu kiradan kiradan su ma sai aka ba su ladansu sakamakonsu ƙiraɗe-ƙiraɗe sun ma'uci tumul ƙur'ana sai ku kuma Allah ba ku ƙur'ani yana faɗan mu mutanen manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam yace fa'amiltum bihi kuka yi aiki da shi hatta garbatu shamsu kuka rike qur'ani har faduwar rana haka suka ce rayuwar gaba daya abba kamata misali kamar yini ne daga fuduwar alfijir zuwa faduwar rana ba shi bane yini to waɗannan sun dauko aiki daga faduwar fuduwar alfijir zuwa tsakar rana kaman ka ce sha biyu sai suka gaji sai suka aje aiki sai suka kasa saka biya su iya dan abin da suka yi shikenan su kuma wanda suka dauka bayan su suka fara suka fara ana al'asar su ma sun gaji sun ajiye su ma ya gaba su sakamakon su da dai irin aikin su sai mu muka zo mu inji manzo Allah sai muka dauki Qur'ani bayan kaman kace lokacin la'asar sai muka rike Qur'ani muka rike gamba mu jefar ba har fatsu rana mana har tashin duniya ke an gama rayuwa daga tunda mu mun tuka abinda Allah ke so sai ka mu kuma kira ɗaya ne kira ɗaya ne ma'ana linkin lada sau bibbi sama da nasu na fata kuna ganewa har gwada ma hujja ne akan cewa akwai attaura akwai linjila akwai qur'ani kuma shine asalin abin da malam ya kawo hadisin ma anan dan a tabbatar maka da hujja akan wannan ina fata an gane ina miki eh faqala ahlul kitabi to ganin su yanzu an yi sakamako su an ba su lada kashi ɗaiɗai mu an ba mu lada kashi bibbiyu sai suka ce in ji manzara da ke ba da labari suka ce ko ina ne aƙalla minna amalan sun yi aiki ɗan kaɗan bai kira ba wa aka saru ajiran kuma suka fi mulada su wanda sun ɗauko tun safe ka ɗauka karfe shidan safe har zuwa karfe sha biyu awarin suka suna aiki shida su kuma wannan sun ɗauka daga yin daga sha biyu suka ɗauka har zuwa la'asar awa nawa ka bar cikin awa hudu ma to mu kuma ba daga la'asar zuwa magariba awa nawa biyu ko uku ƙayar wuta kenan to ga aikin mu yafi kaɗan lokacin mu yafi kaɗan amma kuma ladan da muka samu sai linka na su suka ce to ai ko aikin duniya ba na haka ai ka ɗauko mai aiki ko ba ka bane ka ce za a maka wani aiki daga safe ne aikin zuwa la'asariya je fara aiki sha biyu shi wallahi ya gaji shi ya tashi shi kawai da a biya shi iya abin da yi ko kuma shi ya yi wa aikin aikin mu ana yi ko shi kenan sai ka ɗauko wani kuma to ga aiki za gama shi zuwa magariba ita ya yadda ya fara bayan kafin azhar yana zuwa ka tsaka shi wafa wallahi ya gaji ba zai iya ba ina fata an gane a biya shi ya dan abin da yayi ko ma shi ma ya hakura sai wani kuma ya zo ya karɓa bayan la'asar ya fara sai ma akin yadda kake so yana zuwa magariba kuma ya gama aikin kuma yadda kake so kaga wa za a ba cikakken haƙi wanda ya abin da ake so to wannan suka ce ko a zama duniya ana haka aiki wannan misali wanda Allah ya buga don ka fahimci abin da ake nufi Allah ya mu dace ina muke suka ce gashi sun yi aiki bai kai namu ba kuma sun cin mulada qala Allah sai Allah ya ce musu hal lam takun min aqiku ya hajakum min shay'in to kenan yanzu ni na zalunce ku ne wani haƙin ku da ban ba ku ba cutar ku aka yi an tauye ku ne suka ce a ba tauye su ba ka dauki ma'aikaci a gona barema ka ce zai yi aiki daga shirin safe zuwa hidan magariba ya yi aiki zuwa sha biyu shi ya gaji to haga ya zaka masa sai ka biya shi iya dan abin da ya kawai iya abu aikin da suka biya ka buga ya tafi su shikenan haga baka tace shi bai ka biya shi iya aikin sa da ya gama aikin har karshe da kudin sa zama linkin balinki to yanzu bai gama ba sai ya ba shi iya dan abin da ya eh to na zalunci ku ne game da wani haƙƙin ku qalula suka ce a ya Allah qala huwa fadali utihi bihi man asha to shikenan tunda ban zalunce ku ba suna ba su lada linki biyu wannan falala ta ce ina ba kuma wanda na ga dama kaga shikenan ko ina fata an gane wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam kuma hujja ta gaba game da cewa akwai tafan da Allah saukar shine yace fadin manzara da yake cewa ku fifa ala dawuda alayhi salam al-Qur'an yace an yi wa annabi Dauda an sauƙaƙa mar an bashi wani wata baiwa ta musamman yin sauƙi gurin karatu Allah ya hore mar yin karatu da sauri kuma a lokaci kankane karanta abu da yawa zai faɗa yadda Allah yake so kuma zai abin da yawa a lokaci dan kankane wannan baiwa ce ta ubangiji kamar da ko a cikin mutane yanzu zaka ga makarantu zaka samu wani yana da saurin karatu wani yana da karatu a hankali ko lokacin ana muna tsangaya akwai wani gardi wani gardi a tsangayar mu shi tsabar nauyin karatun sa matamar ake mai dalla dalla in zai karanta a'udhu da bismillah hai wajen mulki ɗaya bai ba komai saboda karatun sa haka yake kuma ka zai taimaka kansa har gari ya waye baya gajiya haka Allah shi ma yi shi amma ga da wani ne zai karatu fa a cikin awa ɗaya da wancan yana karatu idan wani awa ɗaya zai izu da yawa akalla misali ka ce izu goma shi kuma wannan bai izu ɗaya ba kuma duk awa ɗaya ce ba na sama haka ba ba na budauda suka ce ubangiji ya mar sauƙi a wurin yin karatu Allah ya mar sauƙi a wurin yin karatu yace yana miki fakana ko ya amuru mene yawwa dan yi baya ko mhm eh fakana ya amuru bidawabihi fatusrat yana ba da umarni a ɗauki dabbar sa mana dokin sa ko abin hawarsa a ɗaura masa sirri mana fito da doki a gyaggyara shi a sa lifafa a sa waye a sa kaza kaza a je gama haɗa su doki tsaf sai hawa to kafin a gama wannan haɗa-haɗan a gyara doki shi kuma ya karanta littafinsa gaba ɗaya da Allah bai na a taura ko zalin jila ko kuma na zuburarsa saboda Allah bai saurin karatu ya tsira'ul ƙur'ana ai astaratu au zabur yana kanta aka ce ƙur'ana na fin abin karatu littafi ina fata an gane shine yana kanta a taura ko linjila kafin a gama haɗawar doki a shirya dokinsa shi kuma ya gama sauƙe su daga farkon su har ƙarshen su. Ƙabila ta soja ko dawabuhu kafin a gama haɗa ma dokinsa ko abin hausa wala ya akulu illa min amal yadai kuma shi baya cin wani abu na abinci sai irin abin da ya yi aiki da hannunsa aka biya shi saboda haka shi ai makeri ne ko annabi dauda makeri ne ai ba Allah famu labarinsa ba ya ce wa alanna lahul hadith muka hore masa abin nan karfe ya zama kamar wani abu mai laushi zai yi abin da ya ga dama da karfe kamar da ake abu da dama da tabo in ka samu tabo an kwarba shi ba ana kera abu da shi ba halin flexible abu ne mai ayinin ayinin cikin sauki to shi kuma ka kiyo karfe zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza to shi makiri ne to shi abin da yake yake samun kuɗin da yake cin abinci da shi da iyalinsa shine yayi aiki da hannunsa ya siyar ya samu kuɗi shi kenan ina fata an gane idan haka ga annabawan Allah sana'a suke yi don su ciyar da kansu da iyalansu to ya za ka zauna baka yin sana'a kuma yasa yin sana'a abu ne mai matuƙar muhimmanci musamman kuma ga mutumin da yake da'awa ko yake yin ko yake da iyali ya ce wa fi ƙaulihi da faɗin manzon Allah a wata hadis a wani hadisi bai cewa la hasada illa fisnataini ba a yin hasada ba a yadda ba inda aka yarda ka yi burin ni'imar da wani ya samu kai ma dama ka samu in ba abubuwa guda biyu ba suka ce menene hasada asalin hasada wanda ake shari'a ba ta so shine kana burin ni'imar da wani ya samu ta guce ta guri ta bar shi ko da kai ba ka samu ba shine hasada wani ya samu kuɗi kai fatan dama kuɗin ya ƙare ko da kai baka samu kuɗin ba a dawo can taras ko yau a da kitse a yi a barar kawai shi ne hasulin hasada to wani shi ne abin da ta hana kuma haramun ne kuma yana cinye ayyuka na kwarai me shi kuma da wahala ga gama lafiya Allah ka tsare imanin eh to amma abin da ake nufi a nan ba wai ana nufin irin wata hasada ba babu inda ake so kai kwaikwayi kai burin wata ni'ima da Allah ya ba wani ina ma kai ma Allah ya baka irinta amma kuma ba kana fatan shi ta ta kare bane fa a tashin da ta gaba da wanzuwa kai ma kuma Allah ya baka irin tashin wannan ya halatta a abubuwa guda biyu da manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yace rajulun mutum na farko shine wani mutum atahu Allahul Qur'ana Allah ba shi Qur'ani hafizi ne wa huwa yataluhu ana al-layli wa ana an-nahar hafizin Qur'ani ne Allah ba shi Qur'ani kuma ya rike Qur'anin nan yana karantawa dare da rana to wannan babu laifi kai ma ka yi fatan ina ma Allah ba Qur'ani kai ma kana karatu kamar nawa ne wannan babu laifi a ciki ina fata an gane to haka wannan ma hujja ne akan cewa lalle akwai littafi da Allah saukar ko littafi da Allah saukar a cikin duniyar nan yace wa fi qaulihi da fadin sa manzo ya sallama yake cewa rabbi fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di na bar muku waɗansu abubuwa ko na bar wani abu a cikin ku wanda in kuka yi riko da su kuka yi riko da su ko kuka yi riko da shi to ba za ku bata ba ko da na bar duniya maza na ke cewa al'ummarsa shi zai rasu amma ya bar wani abu duk wanda yake so ya rabauta ya tsira ya yi riko da wannan abu in kin riko da shi ba za ka bata ba har abada na bata an gane yace ba za ka bata ba har abada shine ne kitaballahi wa sunnati rasuli sallallahu littafin Allah qur'ani da kuma sunnar manzon Allah hadisai kenan sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya riko da qur'ani duk juyin duniya duk wahalar duniya duk rintsin duniya da takudewar lamura a ta'awwa sun lalace to shi ba zai bata ba Allah zai mar jagoranci Allah zai bayi shirya da haske har zuwa tashin kiyama insha Allah duk wanda ya riko da karantar Qur'ani ya karanta Qur'ani kullum dimin da'iman sa karanta Qur'ani sannan ya san ma'anar Qur'anin da tafsirin Qur'anin fasara abin da yake ciki sannan yana aiki da abin da Qur'anin yayi umarni kuma yana hanuwa ya kame ga barin abin da Qur'anin ya hana to wannan shine yayi riko da Qur'ani fa ina fata kuna ganewa in ka zama kai ne ka riko da Qur'ani kana karanta shi kullum kuma ka san ma'anarsa kuma kana aiki da umarnin da yake ciki kuma kana hannuwa daga hannun da Allah ya faɗa a ciki to shine ka riko da Qur'ani Allah ka saka mu a ciki sannan kuma sai sunnar manzon Allah ka koyi sunna kana karatun hadisan manzon Allah sannan kana aiki kuma da su abinda manzon Allah ya faɗa ayi ko yayi ko yace ayi ka aikata iya ikonka abin da manzon Allah ya hana ka nisance shi to in ka rike wannan abu guda biyu har abada ba za ka fata ba kuma wani abin da Allah ya manna ta goma shi shine duduyin duniya duk abin da zai faru a duniya akwai maganin sa a Qur'ani da hadisi ko me ba har abin da zo nan gaba ma akwai saboda maganar Allah ce da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani zaman da za a zo ai a duniya a ce yau su zamanin nan ba sa buƙatar maganar Qur'ani ko ta hadisi ba za a yi shi duk da ka shiga cikin tashin hankali ko na da daure ma kai ko ma gurin malaman Qur'ani su warware maka shi ina fata an gane shi sa laki cewa wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf aza'u bi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbidunahu minhum in wani abu ya zo wa al'umma daga cikin sufafin awamun nasu kenan sai su fara kawai bayani akai to aini ina ga abin da ya dace kaza kaza kaza fara istinbadi shi kuma istinbadi ya ba kuma ne ke da damar shi sai masu ilimin addini ai sai masu fikirar rayuwa sai masu gogewar rayuwa amma to yanzu a ganin ka me yake matsalar kaza wanda shi kansa matsalar ce shi kansa wanda ka tambayar ba shi kansa problem din to dace in kuka mai da abin zuwa ga Allah shine Qur'ani kenan wa ila ulil amri minhum kuma da malaman qur'ani da hadisi fidda muku matsala akan abu sai ga abun kullum cikin sauki da kuma salama insha Allah istinbadi sosai kuwa amma ba kuwa bane ke sai mai ilimin addini shine in wani abu ya faru sai kalli waɗansu ayoyi da hadisai sai fidda hukunci akan karkashin wannan ayoyin game da abu kaza da yake faruwa kaga shikenan ina fata an gane to shine istinbadi kenan yace wa naku wa fi qawlihi aw qawlihi da fadin manzon sallama la tusaddiqu al-kitabi wa la tukadzibuhum zalaka cewa idan yahudawa ko nasara suka faɗi wani abu da ya shafi addini kar ku gaskata su kuma kar ku ƙaryata su kawai kai shi saboda tayu abin da ya faɗa wata magana ce da suke da alaƙa da attaura maganar gaskata ta Allah ce to dan kace har ƙarya ne har ka ƙare ta babbar magana ke ina ba ta an gaye sai to kar ku gaskata su kuma kar ku ƙare ta su ya rami ya manzon Allah ya ce fa qulu sai ku ce amanna billazi unzila ilaina mu dai mun yi imani tabbata saukar mana Qur'ani kuma unzila ila ilaikum ko mun yadda mun yi imani da abin da aka saukar muku ku din ma a gama mun haɗa biyu kenan su kuma su rage ƙwaya ɗaya kuma namu shi ne ma garanti tunda duk wanda bai yi imani da manzon Allah ba ko da waye imani dan wuta ne in da bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ilahuna wa ilahukum wahidun ubangijinmu da ubangijinku Allah ne ɗaya wa nahnu lahu muslimuna kuma mu mun mika Allah mun mika wa Allah wuya mu musulunta ga Allah aga wannan ko ba hujja bane akan cewa da addinin kiristanci da addinin yahudanci da addinin musulunci duk a yadda addinin Allah ne wannan ba hujja bane daga zuwan manzon Allah sai zanto duk wanda yayi wani addini ba musulunci ba dan wuta ne shi Allah ko ba zai karɓa ba Allah ka cewa man yabu tajir gari islam dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati min khasirin duk wanda ya dauko wani addini ba musulunci ba Allah ba zai karɓa masa ba kwata zuwan manzon Allah ya saka duk wani addini kafin shi yasa a yanzu ba wani zama da za a ce haɗin kai ai su ma addinin su addinin sama ne Allahn su da Allahn mu ɗaya ne a'a babu wannan saboda kai ka yarda da Allah ɗaya tak shi ko bai yarda da Allah ɗaya tak ba a ga ba ɗaya bane kenan ya yarda akwai wani ba Allah ba da yake da siffa irin na ubangiji a ga layin ku ba ɗaya da kai da su ba za ka yi sa ka gaya maka maka gaya musu da kum dinu kum waliyaji su rike addinin su kuma addinin ka rike kai musulmi ne kana da dokoki ko su babban bala'in ma shine ai da kirista da yahudu wa ya fi tsana a duniya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ba su yarda da shi bane to kuma yaya za a yi mutum ya tsani addinin manzon Allah ya ki yadda da manzon Allah kuma ka ce da kai da wuce ai ba zai yi ba da kai da shi biyu ne ba ɗaya bane daban-daban har abada ba a zama ɗaya har abada ba a zama ɗaya yace abu na hudu imanul malayin daga cikin hujja ta hudu da malai kawo yace imanin da miliyoyin mutane suka yi min ulama'i daga cikin malamai wal hukama da kuma manya-manyan masu alƙalai da kuma masu ilimi warul imani da masu imani fi kulli zamanin a kowane zamani wa makami da kowane guri wa yi tiƙaduhun aljazim kuma suka yi ƙuduri a yanke bi annallaha ta'ala suka yi cewa lalle Allah maɗa wajen sarki a da zala kutuban a sauɗa tafai a duniya duk masu imani duk masu hankali da masu ilimi na addini sun yadda akwai littafin da Allah sakar a duniya to haka wannan ma hujja ne kaɗai cewa lalle dole ka yi imani da cewa akwai littafin na ubangiji kenan ko wa auhaha ila rasulihi ila rasulihi kuma Allah ya yi wa littafin wannan littafin ne ga annabawansa wa akiratun ko haka ne ko wa katun nasi min khalqi wa kiratun nasi min khalqi wa khiyartu nasu min kalbi da kuma za mutane a cikin bayin Allah halittun Allah su ne annabawa kenan wa zammanaha haka ne ko ma arada min safati minane min sifatihi wa akbarihi ghaibiyyan kuma da abin da tattafan suka riko suke tattare da su na me na labarin da suka shafi gaibi Allah maka magana kan kiyama kiyama gaibi ce babu wanda ya santa sai Allah da ya faɗa Qur'ani dole ka yadda da haka azaba a cikin kabari gaibi ne Allah ya ishara Qur'ani ba zalla faɗa a hadisai gashi nan dai abubuwa da yawa na gaibi aljanna wuta kaza kaza duka gaibi gaibi da Allah ya faɗa cikin su to duka a cikin littafin da Allah saukar suna da waɗannan sun kunso maganganu akan gaibi wa bayani shara'ihi kuma a cikin littafin da Allah saukar din nan akwai bayanin shari'o'in Allah yanzu duk wani addini da ba musulunci ba ba da shari'a kun gane da ake nufi babu shari'a yanzu ga a musulunci sai ka baka ce maka za ka yi bauta to shikenan me za ka yi za ka ga musulunci sai ka to ka faɗi kalmar shahada ina hujja sai ka maka ayar qur'ani ga hadisan manzon Allah kuma me za ka ce sai ka maka lafazin da ka faɗa ma kalmar shahada duk sai faɗa maka ga kuma aya ga kuma hadisi to shikenan daga nan fa idan za ka yi sallah ya za ka yi za ka yi wani abu sunansa tsarki ya yake tsarki duka akwai cikin hadisan manzon Allah ko ga bayaninsu shi kansa zuwa ban ɗakin ko zuwa bayan gari ya ake tsugunno ya ake yin ɗaharar ma da wani hannu ake wankewa duk akwai cikin littafin mu musulunci ko ba haka bane za ka yi ɗahara da wani hannu za ka wanke kurin da ka ga dama a ba haka bane ga yadda ake yi bayan ka gama sai kuma ka zo sai ka yi mai alwala ga bayanin alwala qur'ani ga shi a hadisi to an gama sai me sai sallah ga sallah a qur'ani ga su a cikin hadisi to haka duk abin da ya shafi shari'o'i na hani da yi da lada da zunubi duk akwai a ciki amma duk wani addini da ba musulunci ba za ka samu babu wannan a ciki babu shi na fata an gane Allah ya zo mana magana akan mata da miji ɗaya ya zargi ɗaya miji ya zargi mata tana alaka da wani namiji ba shi ba ko ya zarge ta ta ce kawo shaida ba shi da shaida to ba zai tafi haka kawai shi kenan ba to sai a zo ai wani abu zuwan salli'ani ga shi na ƙur'ani Allah kawo siffar yadda ake yin sama amma nan addinin da ba kaman kiristanci in mutum samu yana zargi mata da wani ba ba ba ba shi kansa ba ba da zai a cikin babu shi addinin su babu shi a rubuce to ya zaka yi wai sai dai a je dokar ƙasa dokar ƙasa to a ce me kai da ita ta yadda shi kenan a dokar na a ƙasa haka ne ai kuma sai yadda da yardar ta aka yi kaza da ta ko baliga ce 18 years zuwa sama ba wani mai mata hukunci a raunar ƙasa haka ne to ta take so kuma ta ga dama shikenan su agon su yi an gama ina fata an gane ya sa ci kayan mutane an kawa shi da shaidu da dalilai a Qur'ani ga da ya kamata a masa a hadisi ga da ya kamata a masa duk wani addini da ba Qur'ani ba hadisi ba babu shi a rubuce sai da da ina dokar ƙasa to kaga shara'i kenan sannan halal haram yi kaza karkai duk akwai qur'ani duk wani motsin da zaka yi na rayuwa daga aihuwar mutum har ya mutu akwai maganar a qur'ani akwai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ai an cika an batsi hisa babu wata kamala kamar ilimin addinin musulunci babu wani addini mafi daɗi mafi kyawu mafi tantanta kamar addinin musulunci komai da kake bukata akwai a cikin an maka tanadinsa amma duk wanda addini ba shi ba kai ka maka mai a ciki kuma zaka samu ko a musulunci wanda ba a sunna yake ba kai ka maka mai yake an yi farki wani yayi kaza haka ka mun yi tafiya na yayi farki ah mutum da kake yayi farki ni ma tana yayi farki shikenan ka ah to da mafarkin ka da na duba mafarkin sunan su ba amma a mu a sunna komai bayani ake ma filla filla gashi a bayyane manzon Allah ne ya faɗa ga hadisi ga kaza ga kaza Allah ne faɗa ga komai a buɗa ke sa ba wani cewa an gani a farki an ga babu wannan babu shi a musulunci sai dai zan to kana kan abin da yake bid'a ne kawai Allah ka tsare imanin mhm yace wa wa'adihi wa wa'idihi a littafin da Allah saukar kuma akwai al-wa'd shine alƙawari na ni'ima duk wanda yake kaza za a bashi aljanna da kaza da kaza a fa aka faɗa maka wasu aljanna da abin da yake ciki kuma ga hadisi ya zo na cewa menene abin da yake ciki maza Allah an tafi da shi Isra'ila da Miraji sai ya gamu da Annabi Ibrahim alayhi salam kace sai na ganshi muna kama da shi a halitta yace ya Muhammad ka gaida al'umarka ka ce musu ina musu salam ina gaishe su kuma ka gaya musu lalle fa aljanna wani irin guri ne wanda kirbaya rerencin aljannan ma lu'ulu'u ne na mata an gane ƙanshin cikin ta kuma fi kowace da ƙanshi a duniya kuma ka gaya musu ƙasar aljanna ƙasa ce mai inganci fertile land ce ƙasa ce mai duk abin da aka saka zai fito ya nagarta a ciki kuma dashe ana yin dashe aljanna ba fa yar dashe ba fa a ko ya karka ɗauka ana irin wannan ya ga wahala sai aljanna to ba yar dashe ba da san aljanna ka ce la haula wala quwwata illa billah sai Allah ta adasa maka bishiya a cikin gidanka na aljanna kaga lafiya kalau kenan yana cewa la haula wala quwwata illa billah an ƙara da sa maka wata kala daban wata iri ce sai mun je zamu gani insha Allah kaga kai so amma da shaida yawa yake zaman dirshan kai sai kayanka a wani guri ba wanda ya san me kake ba ya ka samu wani katan tarbika ta yawo da shi zagada zagada ba a ai kana idan Allah ne kuma Allah yana sani kuma yana ji akwai malakun da su aikin su ma a duniya su je su ga wane ne yake yin abu na zikiri kawai suna rubuta suna falatin ka shikenan Allah samu dace wannan ya kare akwai tayi mu shiga gaba kuma bari eh to wala adilla annaqaliya malaki ta sadi adilla alaqaliya hujjoji na hankali yace abu na farko da aful insani wa iktiyajuhu ila rabbih fi islahi minne jismihi wa ruhihi yaktadi al-ilal kutub yace raunin dan adam da buƙatuwar ɗan adam ga abin da yake yake buƙata a gun ubangijinsa da yaya za a yi Allah ya getta jikinsa ya samu nutsuwa ya samu daidaito a cikin lamurinsa to ai wannan abin yana buƙatar saboda lissafi saboda shi ne dokoki da Allah ya saukar maka a ce ma in za ka yi sallah misali in ka shiga cikin damuwa ka shiga misali qur'ani mu dauka idan wani lissafi ya kawo yake cewa in kunta fi gammin fi hammin wa gammin wa karbatin in kai wagari a cikin damuwa da kunci da bakin ciki ba na yi wani lokaci to ya za ka yi yace fakara kitabul lahi gudu qur'ani ka karanta to in dai ka dauka kana fara karatu ka ji kafin ka ce wasu mintuna ko za ka ga Allah ya yi maka damuwa za ka ji ka manta ma da ita babu za ta fesa galibi haka ne na fata an gane to da babu shi fa ya za ka yi yana da turawa ga tsarin ƙasarsu akwai tsari mai kyau akwai social amenities kayan mura rayuwa titina masu kyau ba za ka ƙasa ma da yari a ƙasa ba titina ne lafiyayyu gefe kuma an yi korayen abin nan shuke-shuke ko ga gurin hutawa an kai tafiya ka tafiya ka zauna ka huta ga gidan ka za komai akwai nefas su nefas haka kamar haka 24 hours ko da yaushe ruwa haka ne a ƙasarsu in kana zaune a gidanka sai ka su galibin rayuwar kasashen su ko ana gidaje na gwamnati ne ana kowa haya zai galibi sai ka kira kamfani gida na lamba kaza anguwa kaza fentin bai mun ba kana turo masu aiki ko a gyara maka fentin gidanka shi kin mai sa kare to amma duk waɗannan daɗin rayuwar in ka je asibitin su komai in ɗan ƙasa daga kusan kyauta ake mutu kyauta za a maka kuma ga kayan aiki na zamani komai lafiya kalau ko wannan abin da muke ta fama da shi da dialysis ake magana kan ciwon koda ai ciwon duniya ne akwai shi a duniya sosai fa ba wai gasho ba ce fa ka san mutum iya gadin sai sai ta dauka cewa haka ne suka ce a duniya bayan da kuma yawan ciwon koda kamar America me yake kawo shi sai a ce ma kuna hawan ruwa kaza kaza ko to ai duka gade ba haka bane to in dai cin gaban ruwa ne ai na su zai zama irin naka ba to amma jinya ce da Allah ke da rawar bayi da ita saboda in su abubuwa da Allah kaddara musu to amma sun fi kowa kuma hanyoyin magance shi suka ce wannan mashin na darasi din duk inda ka je a wasu kusurwowin rayu tafiya da kanka zaka je kai kanka wuce kanka shi ne jinya kuma injina ne na zamani an inganta su ko in ka ɗauko waya shekara a da ta wuce in ka ɗauko waya kifa ta lokacin karkalle ta a yanzu za ka ta kwandaleliya mai nauyin tsiya ko ba ka bane saboda me lokacin iya wayewar kenan yanzu gashi an yi wasu kanana nan gaba ga ko za a wasu haka da kullu ake adaban san abubuwa to zaka zo su me fashion zai iya sayan injin ma a kuɗi ba wani kuɗin kirki ba ya zo na a gidan sauta 24 hours da kanshi zai rinka ɗaukar su dare su ba mun ci ɗaya gama kawai ba ke ta gaba da rayuwarsa kuma shi kenan zai rayu kamar kowa hasar da kwanan shekare babu galabaita babu kaza babu kaza an yi ƙoƙarin magance wa ɗan ƙasa samun sauƙi a rayuwarsa sannan abin da ya fi komai sauƙi a da inda ka ta gaba a duniya shine abinci saboda tun da ɗan adam ba zai rayu ba sai da abinci sai suka mai da ƙasar su ko ina fa a duniya fa ƙasashen larabawa ƙasashen turawa abin da ya fi komai arhahi ne abinci saboda ka suka rayu mu kuma wanda ya fi komai tsada fa ƙasar mu to kafi ina na zauna lafiya ba idan Allah sauke ba har a waya gari ɗan arewa da ya gaji noma da kiwo shi za a zo a ba taliya ya zaɓe saboda tsabar yunwa a ga an shiga uku ba mara ka samun mutumin da yake wannan kasashen nasu idan bakin ciki ya dame shi ya rasa yaya zai yi sai ya dauko bindiga sai harbe kansa saboda ba shi da wani zikiri da zai yi Allah ya yi masa damuwa babu shi kuma Allah ke cewa allazina amanu wa tatma inna qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tadbainal qulub to shi wanda ba musulmi ba ba da zikirin bahi da shi sai ka samu ɗalibai a jami'a ko a Najeriya fa ta faɗa jarabawa daga ya zo ya ɗauki wata igiya ya race kansa a fanka ya mutu in ka duba daga ga wani tukude ne ba musulmi ba ne saboda bakin ciki ya dame shi ko kuma ya ɗauki prison ya sha yanzu aka sahin tura kuma suka ma halatta duk mai sanya kashe kansa to kar ya sha wahala ya zo shi asibiti na musamman ya rubuta sunansa ya faɗi dalilan da zai kashe kansa da kanshi ya zauna a taimaka mai da kashe kansa. Yesu sai kuwa ya zauna ana mar bayani, ana mar bayani a ɗauko prison ɗin a bashi ya ɗan haɗiya yana haka haka har ya je mutu. Kaga mai za mu sauna abin arnanci ne. Ba su da abin da za su faɗa na addu'a Allah ya yi musu damuwa a zuciya. Ita kuma zuciya mallakin Ubangiji ce. Kisa shi kaɗai ce da maganin zuciya. wanda ake cewa ala inna fi jasadi mudugatan idza salahat wa idza fasadat yace ala wa hiya alqalb to sai Allah saukar da annabawa ya turo su ya saukar musu littattafai don su gyara zuciyar dan adam shi babban aikin annabi shine gyara zuciyar dan adam ya raba shi da kunci da wahala da takaici to shi kuma ta za a samu sai ka bi annabi na fata an gane shi yasa suka ce malamai dan adam Allah ya shi bangare guda biyu gangar jiki da kowa shi da gani ga ido ga hannu ga kuma shi ne gangar jiki ba to sai kuma ruhi shi likitan duniya da kasa ne duk kwarewar likita me yake magancewa gangar jiki akwai likitan kwakwalwa likitan ido likitan kunne likitan makogoro likitan hanci likitan waye suna nan kala kala akwai likitan jijiya akwai likitan da shi mafitsara ta yake je karanta urologist akwai cardiologist akwai walenologist suna nan kata kata amma babu wanda zai iya warkar da matsalar zuciyar dan adam sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu ka ce malamai inda musulunci yake da gata da kuma kimar dan adam to duk malamin addini mai da'awa akan sunna ya kamata a bashi albashin da ya fi likita ma wanda ka samu likita kwararre za ka samu ya bashi albashi a wata a wasu wuraren a Najeriya fa ya fi miliyan ɗaya saboda matsayinsa fanzaltan ne babba za ka samu gane amma ba zai iya magama maganin zuciya ba ciwon zuciya ba sai dai ba ka wata kwaya da za ka sha kai tabbaci wai nufin sa wai ka manta wannan abu depression ne depression damuwa to su alikitanci babu maganin damuwa a cire a raba kare ta sai da baka magani kana manta abu sai ka maganin kai wasa sunan ka ba sai ka manta Allah in kana yi maganin yau da gobe ko dole ka sha kullum kai ta bacci kai ta ka zama kawai su su su haka a kula duk wanda ya samu da matsala ta psychiatry in ana ba shi maganin da ake ba psychiatry ai za ka gane mu ci keke mu keke amma kuma wani wawa saboda kawai daga ya ci abinci sai bacci daga cin abinci sai bacci shike ya zama wani dole shike nan aga an gama da shi jikinsa kullun a mace inda yana dukan mutane na hauka da yana zai rinka yin shuru yana shan wata kwahe da shuru ya gina kallon ku ba zai magana ba eh to haga amma in ka dawo tsarin manzon Allah sai ta maka idan ka shiga damuwa kai da sai ya zaka kai dotaran bukin jiki kuma kai ba dalili ma fa kai baka da kowa ba ko ki faɗa da kowa ba haka kai ka ji bakin ciki ya kama ka ana yi da suka ce la ilaha illallahu al'azimul halim la ilaha illallahu rabbul arshil azim la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim in kana maimaita wannan addu'ar ba za ka yi su goma ba sai ka ji Allah ya yi maka abu to wannan in ba manzon Allah ba zai ga maka wannan abu da shi sa ka bi tsarin manzon Allah sai ka zauna lafiya sai ka ji ka samu nutsuwa a zuciyarka kuma ne shi komai a duniya duk abin da Allah zai baka na duniya in baka da nutsuwa zuci da kana cikin bala'i yanzu ga ba za ta iya kan siyasa ba wani zai zama shugaban kasa wani shugaban Najeriya da duniya da waye amma da yawan su sai an musu allura suke iya bacci me yake da haka damuwa damuwa sai sun sha wani abu sai sun shaki wani abu za su iya bacci ko ba haka bane kai kuma yanzu ana karatun nan makana gengadi ana gengada ko da za ka yi minti uku ba kowa baccin ka za ka yi kayan saboda baka da wani abu da ke tsara maka hankali wannan baiwa ce ka gode wa Allah Allah sa mu dace to don haka ce dan adam yake buƙatar a samu littafi daga saman sukar ta tadammanu ko menene ta shari'atin wa qawamin littafin ya kunshi shari'at shari'o'i ya ake kaza ya ake kaza ya ake kaza in aka maka aihuwa ya za ka yi in aka maka mutuwa ya za ka yi ko ba ka bane in za ka je kaza ya za ka yi me za in za ka yi sallah ya za ka yi ya ake azumi ya ne za komai shara'i littafin yana kunshe da shi saboda Allah da ya dan adam shi ya san menene da din dan adam yasa yanzu komai ka sai na na'ura ne sai ka samu a cikin kwalin sa akwai ta paper yar karama ko littafi dan karami da yake nuna maka yadda za ka yi amfani da wannan abin da ka siya wanda ya kera shi ne sai ya rubuta maka ƙa'idojin kula da shi in ka sabon mashin yanzu ana gama haɗawa a jikin sabon mashin akwai tanki a jikin sabon mashin akwai gudu ake zuba bakin mai ba ka bane to suka ce ah to tun da duka dai zuba zubawa ne gurin bakin mai a sa fetur gurin fetur a sa bakin mai zai tafi ta kuma to me ka canza a ciki duk abu eh, ai baka baka kawo ruwa ba ai ba ruwa baka kawo ba amma saboda ka canza gurbin da me kera abin ya ce ga da zaka yi zai baka matsala ba za ka mura abin ba ina fata an gane to dan adam kuma shine za a bar shi kai babu doka da oda Allah da yake ba zai fitar da littafi da zai nuna ma ya ya za ka yi rayuwa mai daɗi ba to a gari wannan kaɗai ce hujja ne da yake nuna mutuwa he dole dan adam mana buƙatar a bashi littafi ya ce ina me wal qawanin da dokoki wal muhaqqaqat lil insan da wani abu da yake saka dan adam samu me al kamaliyat shine cika da kamala ba wanda yake samu nutsuwa a duniya ya zama kammalalle sai wanda yake bin qur'ani da hadisi hakan da muka ga misali akan turai ga ci gaba ga kirkira yanzu ka duba india sun kai mutuka sun ta suna cikin tafiya akan kere-kere da duniya ko technology wane ne kaza kaza su kansu turawan ko su su rasha ko wata kasa haka suna da wannan abun amma ka ka samu mai wannan kere-keren ya ce shi ba zai taɓa yin aure ba shi kawai duk abin da ya mallaka a duniya a ba karen shi da lalanan mai hankali ne ko ka je ka samu a irin waɗannan mutanen ya auri kare suna yi sai ya auri kare ya kayan shi ko kuma ce shi yanzu a ƙato namiji zai aura ko suna yi to zaune mana da hankali ba ka mala a ciki yasa duk tsarin da ba na ƙur'ani da hadisi ba kawai tamɓele ne kuma wahala ne kuma wauta ce na fata an gane yasa ɗan adam baya samun cika da kamala sai ya bi tsarin da ƙur'ani da hadisi ya kawo ya ce wa ma ta tattalibu hayatuhu da dukkan abin da rayuwa take bukata al'ula wal'ukura rayuwar duniya da ta lahira to dole sai an bi ƙur'ani da ta sake samun rayuwa a cikin amma an kace kawai ba za ka bi ƙur'ani ba ba za ka bi hadisi ba to tambaye kawai za ka yi ga ci gaba ga ƙere-ƙere ga waye ga waye amma zai waye gari yansu duk abu da ke masa zafi turai kenan ko sai je shago ba sai ya mutu sai kori matarsa ya kori 'ya'yansa sai ɗauko karya ya kawo gida ko kuliya shikenan ko ga matar ga yayan amma sai je rubutu a hukumance ko ya mutu duk abin da ya mallaka da wannan kuliyar haka suke su dukan kasan kenan kuma za a yi sai an bi haka na ma kullum shi kenan nata ne kawai ka gani ko za a tsaya to shi kenan babu laifi to ga shi kenan babu wani abu an hankali dan adam ma dole tabbatar dole yana buƙatar wani littafi mai tsari wanda zai tafi da rayuwarsa shi kuma wannan littafin sai Allah ne ya saukar maka shi dan shi dan adam din shi ya kera shi ina fata an gane to Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullah to me yace tambaya kana ta muji na'am na'am So, kudin karatu. To, a yaya ne fiye kyauta kai, a ya kyauta haka ya kamata ba a yi, ya biya kansa ba, a ya zama ɗan ƙwarai ai, haka ya kamata a yi tsaye hafa ta, ina za lamu ya babba ne a yi, ko ba haka ba ne, sai nemi kuɗin sai biya kuɗin makaranta, ko da ba ya sai kuɗin sa, a ai ba ina biya a yi duwata, kai jibi a ransa, daɗi zai ji kuma kana zuwa makarantar kuma kana biya da kanka zaka gaji daɗi a ransa to ko bai ma addu'a ba kai kawai ta wuri Allah karba bari ko ya ce to Allah saka da alkhairi Allah ya biya ka Allah ma albarka shikenan ta wuri wannan ya kyauta abin da ya kamata ke har ga san ai dane ya zama ma mai tsinkayar abubuwa amma ka zauna ya kada ka 20 da komai ma hidima ban kai maka wannan akwai kuskure a ciki ko da baban naka ne dauki tsarin to kai ɗinka ka bincike ka nuna kai ba haka ya kamata a rika yi ba kana ɗan fafata kai ma Allah samu dace